نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى مم.
ويعرقها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا to shikenan malam yace thumma yaghsilu rijlaihi sannan bayan mai alwalla ya shafi kunnayen shi ya gama da shafar kunnaye to yanzu sai ya ciru zuwa ga wankewa kafafuwa shine ce yaghsilu rijlaihi yana wankewa kafafuwan shi guda biyu har ya zuwa idanun sau yana shigar da su a cikin wankewa wannan kafafuwan ɗin. Ya subbul ma'a ala rijlihil yumna biyadihil yumna.
نعم Malam ya ce ya subbul ma'a yana malala ruwa, yana zuba ruwa ala rijlihil yumna a kan ƙafar shi ta dama, sai ya zuba wannan ruwa ɗin biyadihil yumna da hannun shi na dama.
نعم wato zai ɗauki ruwa da hannun shi na dama sai ya zuba a cikin akan wannan kafar ta dama wa ya'ruquha bi yadihi al-yusra kuma sai ya cuccuda wannan kafar ta dama sai ya cuccuda ta da hannun shi na hagu wato anan wanda zai zuba wanda eh, a amfani idan da sani ne zai yi to hannun da zai rike sahani shine hannun shi na dama wato da shi zai dinga zuba ruwan akan kafar ta dama kuma hannun hagu shine wanda zai jibinci cuccuɗa ta da wanke ta har ta tsabtata an gane ko qalilan qalilan wa yadluku hagu wa ya'ruquha bi yadihi al-yusra qalilan qalilan wato yana cuccuɗa wannan kafar tashi ta dama da hannun shi na hagun yana cuccuɗa ta cuccuɗawa kaɗan kaɗan saboda ba zai yi da ƙarfi ba saboda kadda ya cutar da kanshi kuma ba zai yi a hankali ba sama da sama sama saboda dadd- dattin da yake saman kafar ba zai huta ba in ya ce yi a hankali sama sama نعم yu'ibuha salatsun to yana gangama wankewa wannan kafar tashi salatsun sau uku cicif bizalika da zuba wannan ruwa da cuccuɗawa ya zuba ya cuɗa ya zuba ya cuɗa ya zuba ya cuɗa to sai ya yi hakanan sau uku na'am وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك فلا حرج نعم wa sha'a idan kuma ɗan adam ya ga dama shi mai alwala idan yana so khallala asabi'ahu sai ya tsatsefe ya tsotsin kafafuwan shi fi zalika a cikin halin wankewa kafafuwan nashi a lokacin da yake wankewa kafafuwan nashi to sai ya dinga tsatsefewa ya tsotsin kafafuwan nashi wannan mustahabbi ne kamar yadda malam ya kawo wa in taraka fala haraja malam ya ce wa in taraka takhlila idan ya daina wannan tsatsefewa ya tsotsin na kafafu ya yi watsi da su ya ce ba zai yi ba to fala haraja babu laifi a kan shi ai fala darurata wala wajiba wala taraka sunnatan لأن التخليل مندوب تخليل أصابع الرجلين مندوب عند المالكية wato tsatsefewa ya tsotse na ƙafafu mustahabi ne a wajen malaman malikiya to da haka dan mutum ya bar tsatsefe su ba za a ce ba ya yi wani abu wanda yake mummuna a cikin addini na musulunci an gane ko na'am والتخليل أطيب للنفس Mm. Malam ya ce wata khalilu, amma ya tsatsefe yatsotsin ƙafafuwan nashi a tsayabulin nafs, wato shi ne ya fi daɗaɗantawa linnafsi ga rai, saboda shi ne zai fi tunkuɗewa wasi-wasi a wajen ka dinga shakkar tunda akwai waɗanda suke ganin cewa wajibi ne akwai waɗanda suke ganin mustahabbi ne to kaga lokacin da ka tsatsefe zaka hankalinka zai kwanta akan cewa ba wani wajibin da ka bari a cikin alwallarka amma idan baka tsatsefe ba zaka dinga shakka alwallan nan taka anya ta cika fa ka dinga dai kan gaba kan baya a cikin tafiyar taka to amma in ka tsatsefe shikenan ba wannan tunanin na'am wa ya'ruku عقبيه وعقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق malam ya ce wa ya aruku a ƙibaihi to mai alwalla a lokacin da yake wankewa ƙafafuwan shi wajibi ne ya cuccuɗa a ƙibaihi dindinniyoyin shi wato dindinniyar shi wajibi ne ya cuɗa ta an gane ko an mai tasmiya saboda kafafun guda biyu wajibi ne ya cuccuɗa su da kyau da kyau an gane ko idan aka ce a ƙibu shai'i shine tsarafuhu wa akhiruhu tsinin shi da kuma ƙarshen shi shi yasa ita dindinniya ake ce da ita a ƙibu wa urqubaihi sannan kuma wajibi ne ya cuccuɗa ɗagarorin shi wajibi ne ɗagara ita ma saboda guri ne wanda yake mai kwalmi zai iya yiwa idan ya ce ya bi sama sama wani gurin ruwa ma ba zai shige shi ba wani za ga yana da kwai tuwon wato dindinniya wani kuma baya da tuwon dindinniya saboda yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta 'yan adam yadda suke mabambanta kama da halaye da tsawo da gajarta to haka nan ita ma ɗagara a wajen na Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta halittar ta ga kowaɗansu mutane wani za ga ɗagare shi wato ba ta da rami amma wani kuma in ka ga ɗagare shi za ganta a cike da kyau a ta tara mai da kyau yadda mutum zai iya kama wannan ƙashin na ɗagara an gane wa ma la yakadu yudakhiluhu al-ma'u bi sur'atin min jasawatin aw shuquqin falyubaligh bil arki malai yace wa ma la yakadu yudakhiluhu al-ma'u wato dukkan gurin da ya san ruwa ba zai iya shiga shi ba bi sur'atin da gaugawa kenan anan idan muka ɗauka wato ya kadu imma mu ɗauke ta a matsayin za'ida ce ma'ana wa ma la yudakhiluhul ma'u bi sur'atin wato dukkan gurin da ruwa ba zai iya shiga wannan gurin ba da gaugawa ruwa ba zai shigi wannan gurin da gaugawa ba min jasawatin saboda kaushi irin idan mutum yana da kwai kaushi na jiki za ga wani lokaci akwai gurin da ruwa ba zai iya shiga ba saboda kaushin wannan aushi ƙuƙin ko kuma saboda tsatsagewar ƙafa waso iri yadda za a ga mutumin da yake aikin garake wani za a kafafuwan shi sun ma tsatsage wani baya aikin garake amma yadda za ka ga kafafuwan shi sun tsatsage ya ma fi wani mai aikin garaken an gane ko to dukkan gurin da ruwa ba zai shige shi da gaugawa ba saboda kaushi ko saboda haso falyu baligh bil arki to sai ya kai makura wato sai ya zurfafa da kyau wajen cuccuɗa wannan guri ɗin an gane ko ma'a sabbil ma'i biyadihi tare da zuba ruwa da hannun nashi waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce ya kadu ɗinnan tana nan a matsayinta lesat mahazufa an gane ko waka zalika laisat za'idatan mai ce to wa ma la ya kadu yudakhiluhul ma'u to abin da ba zai iya yiwuwa ba abin da ba zai iya yiwuwa ba ba ya kusanta ba ruwa ya shige shi bi sur'atin da gaugawa abin da ruwan zai shige shi amma baya yiwuwa ya shiga da gaugawa sai ka yi ta fama illa an tu'alija sai ka yi ta fama ka shigar da wannan ruwa cikin wannan guri din saboda wannan kaushi din ko saboda hoso to shi ma a wannan lokacin falyu balir wato ya kai makura ya zurfafa bil'arki wajen cuccuɗa wannan gurin ma sabbil ma'i biyadihi tare da zuba ruwan biyadihi da hannunsa akan wannan gurin na'am فإنه جاء الأثر مم.
ويل للعقاب من النار malam yace fa شيء innahu طرفه وآخره fa innahu haqiqa yadda lamarin yake ja al'atharu wato athar ya zo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma al'atharu idan ya zo shi mutlaq wato ana nufin wato abin da ya tabbata daga sahabi wato maganar sahabi ita ce za ka ce da ita atsar an gane ko wanda kuma wannan shine ake ce da shi hadisi mawqufi to amma idan ya zo shi atsarun muqayyadu wato ya zo fa innahu jaa al-atsaru anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam to haƙiƙa wato hadisi ya zo daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan wannan hadisi ne ingantacce hadisi ne wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim al-imamu abu huraira ya rawaito wannan hadisi daga annabi haka na na aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma ta rawaito wannan hadisi daga wajen mai gidanta haka nan kuma abdullahi ibn amr ibn al-as ɗaya daga cikin al'abadila al'arba'a wato shi ma ya rawaito wannan hadisi ne wato hadisi ne wanda sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato sun rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wailun lil aqabi minan nar wailun bune na azaba ya tabbata lil'aqabi ga waɗanda suke barin dindinniyoyinsu ba wankewa minan nari bune na azaba na wuta an gane ko waɗansu daga cikin malamai suka ce wailu wato wani fakeken kwari ne a cikin jahannam wani katon kwari ne babban kwari ne a cikin jahannam ake ce da shi alwailu amma kalimatul wail masdarun ne la fi'ila lahu min lafzihi masdari ne wanda baya da fi'ili daga cikin lafazinsa alwailu ba za ka ce akwai shi fi'ili madi ba ko fi'ili mudari ko fi'ili amri haka yake kawai to wailul lil aqab wato bune na azaba ya tabbata lil aqabi wato ba ga dindiniyoyin kaɗai ba wato li ashabil aqabi allati la yaghsilunaha fil wudu'i wala fil ghusl wato ga ma'abuta dindinniyoyi wanda ba sa wankewa wannan dindinniyoyin nasu a cikin alwalla ne ko a cikin wanka ne ba sa wanke su ma'ana suna zuba ruwa ko suna yin shafa a kansu saboda dalilin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka wato ya tsinkayi sahabban shi ne suna yin alwalla sai ya ga waɗansu daga ciki wato ɗagaro ruwansu wato suna ƙyalli irin na ruwa bai shafe su ba to shi ne ya ce dole a cuɗa wannan dindiniyar don wailun lil aqabi minan nar wato kwari na azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin dindiniyoyinsu ba wankewa azaba ta wuta ko kuma li ashabil aqabil lati yuqassiruna fi ghasliha waɗanda suke takaitawa a cikin wanke su kawai in suka zo kawai sai su dan shashafa musu ruwa su wuce gurin irin yadda za ga waɗansu suna alwala saboda ruwan ya musu gurin da ake wanke su dinga shashafawa bari in shashafa koya mini to akwai gurin da shafa ba ta mishi sai an wanke an gane ko dubara ba ta yi wa alwala za ka janyo wa kanka fushi na Allah ne saboda duk abin da ya shafi ibada ce to dole a ce ka san yadda ake yi din to sanin yadda ake yi shine ka yi abin a lokacin da ya dace a gurin da ya dace kafa idan ba takalmi kafa ciki a kafar wannan wanke ta ake ba shafar ta ake ba in gane ko ba irin shafar mai ba za a mata za a wanke ta ne da kyau cuccuɗawa da kuma zuba ruwa na'am wa'ibu shai'i ɗarafuhu wa akhiruhu malan ya ce ƙarshen abu ɗarafuhu wato shi ne tsinin abu wa akhiruhu da ƙarshensa wato kamar yadda al'imam ibn hajar al'askalani da kuma waɗansu daga cikin malamai na hadithi suka yi wa wannan hadithin sharhi wato bai taƙaita akan wanda suke sakaki a wajen wankewa ɗagara ba duk wanda yake sakaki a wajen wankewa wani guri a cikin alwallarsa to ya iya shiga ƙalƙashin wannan ban tsoro na narko na azabar nan wanda a wankewa fuskar shi baya kula da kyau wani gurin ya huta wani gurin bai huta ba a shahor kan shi baya shahor kan nashi da kyau ya shahi wani guri wani guri bai shafa ba a wankewa hannayen shi wani gurin ya samu ruwa wani gurin bai samu ba saboda faca-faca din shi to wannan duka za su iya shiga ƙarƙashin wato wannan hadisi din saboda dindinniya an ambace ta saboda ita ce gurin da zamanto yawanci ana sakaki a wajen wanke su shi yasa aka ambace ta ba don wai ita kaɗai hukuncin ya takaita ba ko da cikin kafa in mutum yana alwala wani za a gani cikin kafa shi wani lokacin wani gurin ruwa ma bai same shi ba saboda fata-fata ɗin shi ba wai ruwan ba ne babu alwala ce da bai iya ba to wannan shi ma zai iya shiga kalkashin wato faɗar manzan Allah wailul lil aqabi minan nar na'am ثم يفعل ذلك ثم يفعل بيسرى مثل ذلك malam yace thumma yaf'alu mithla zalik wato sannan kuma bayan ya wanke kafar shi ta dama sai ya aikata mithla zalika kwatamkacin yanda ya wanke wannan kafar ta dama bil yusra da kafar shi ta hagu wato sai ya wanke kafar shi ta hagu kamar yadda ya wanke kafar shi ta dama shi ma zai zuba ruwa a kanta to idan aka je gidan dama to a nan ma dai damar a gidan hagun kai a nan ma dai damar ita ce za ta jibinci zuba ruwa hagun ita za ta jibinci cudawa a ko'ina ita hagun a ƙasa take dama a sama an gane ko saboda ɓangaren ibada wato dukkan abin da yake da kwai wato dama da hagun to ana gabatar da dama a cikinsa kamar yadda muka faɗa a karatuttukanmu na baya an gane ko? na'am
وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه ولكنه أكثر ما يفعل malam ya ce tahdidu ghasli a'da'ihi thalathan wato iyakancewa wankewa gaɓaɓuwan shi sau uku uku da aka ce ya yi wato ya wanke hannayen shi kowane hannu ɗaya ya wanke shi sau uku fuskar shi ya wanke ta sau uku ya kurkure baki sau uku ya shaƙa ruwa sau uku sannan kuma ya wanke ƙafafuwan shi sau uku wato dukkan gurin da wanke shi ne ake za mu ga cewa sunna ne ko mustahabbi ne wato wanke shi sama da ɗaya an gane ko abin da yake wajibin imma ya zamanto wankewa ta farko abin da yake sunnal imma ya zamanto wankewa na fari an gane ko to ya ce iyakancewa wankewa gaɓaɓuwan shi sau uku uku laisa bi amrin la yujzi'u dunahu ya ce ba al'amari ba ne wanda idan kai ƙasa da ukun bai isar maka ba ba dole ba ne a ce sai ka yi wannan ukun wanda bai yi uku ba alwallar shi ba ta yi ba akwai wanda zai yi ƙasa da uku amma ya fi wanda ya yi uku ma cikar alwalla saboda wajen itiƙani da kuma yanda ake alwalla an gane walakin na hu aktsaru ma yuf'alu sai dai cewa wato wankewar uku aktsaru ma yuf'alu ita ce mafi yawancin abin da ake aikatawa wato in za ka ɗauki kaso mafi yawa a cikin wankewa gaɓaɓuwa shi ne kada ka wuce so uku idan ka ƙara akan uku ka muna na alwallalka ko ka muna na wankanka kuma ka zalunci kanka kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa wa man zada ala zalika faqad asa'a wa azlama wato dukkan wanda ya yi ƙari akan wankewa guda uku gurin da ake mai wankewa ya wanke shi sama da uku gurin da ake mai shahwa ya mashi shahwa sama da ɗaya to ya sani haƙiƙa ya munana wato a ibadarsa ta alwala ya munana ibadarsa ta wanka wa azlama kuma ya tawaye wa kanshi lada an gane ko in dai ka wuce daga uku maimakon ka samu lada da yawa ƙara maidowa kanka bayan ya zafi saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba a rawaito cewa ya taɓa ƙarawa akan uku ba kina a ziyadatu ala salat wannan laisa bi amrin mashru'in ba al'amari ba ne wanda addini na musulunci ya shar'anta shi an gane sali yanzu mutum ya zo shi daga gona ya ɗauki taki yana so zai yi alwallah to ya ce zai alwallah ya wanke hannayen shi sau uku uku duka yana ganin ba zai fita ba to ya wanke jikin nashi da fari sannan kuma sai ya alwallah an gane ko ba a ce dole sai ya alwala da faru ba ya wanke jikin nashi da faru gwargwadon yadda yake tunanin cewa jikin nashi ya fita dauda ta fita kuma sai ya zo ya alwala amma kada ya tashi alwala ya wanke hannun shi sau uku ya ga kamar wanki ɗaya ne ya mishi ya ƙara biyu ya ga kamar wanki biyu ne ya mishi sai ya yi dogon wajen wanki bakwai ko shida sannan kuma ya ciro zuwa ga hannu na gaba wannan ba alwala yake ba ta saba doka ta alwala an gane ku doka ta alwala mafi yawancin abin da mutum zai aikata shine guda uku da kuma ƙasa da uku amma ba a sama da uku na'am ومن كان يوعظ بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك malam yace wa man kana yu'ibu wato dukkan wanda ya kasance yana cika wankewa gaɓaɓuwan alwallarsa wanda ya kasance zai iya gangama jikinsa ga baki ɗaya a cikin alwalla bi aƙalla min zalika da mafi ƙaranci daga wankewa uku ya zamanto zai iya wankewa fuskar shi imma a wanki biyu ta hutarras ba tare da ya bar komai ba hannaye ma hakanan ƙafafu ma hakanan to a jiza'ahu wannan ya isar mishi hakan ɗin da ya isar mishi in ɗaiɗai ya yi kowanne ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi kamar yadda al'imamul bukhari ya yi kowane bari babul wudu'i marratan marratan babul wudu'i marrataini marrataini babul wudu'i salasan salasan a cikin kitabul wudu'i wato idan ka je ka za a gani a kowanne ya kawo hadisai wanda ma'aiki ya yi alwala sau ɗaiɗai ya wanke kowace gaba sau ɗaiɗai don haka kenan iza ta wadda'ata marratan marratan faƙaɗiƙita daita bi afdalil khalqi inda Allah idan ka yi alwala sau ɗaiɗaiɗai kowace gaba ka wanke ta sau ɗaiɗai in dai ka kyautata wankewar ka iya to ka yi koyi da manzan Allah hakanan wanda ya yi sau biyu shi ma ya yi koyi da annabi hakanan wanda ya yi sau uku uku ya yi koyi da annabi an gane ko fil amri sa'a wato abin da ya shafi alwala a ciki akwai faɗi abu akwai yalwa a cikin abin to la tuhajjirhu kadda ka ce duk wanda bai wanke gabar shi sau uku ba ba ya da alwala an gane ko idan kaga mutane wanda ba su iya alwala ba ne kaga suna yin iktisari akan wankewa ɗaya wannan za ka iya musu kashi ka ce wannan wankewar da kuke bata yi ba ba don wai wankewar ɗaya da ba ta isuwa ba saboda su ɗin ba su iya wankin ɗayan da zai sa su gama gabar gabaki ɗaya da wankiyar ba an gane ko amma abin da yake wajibi shine wanke a ɗaya na biyu da na uku wannan duka yana zamantowa bulagatu majalisin ne wato karawa kanka kyau ne kake yi an gane saboda wanda ya alwala wato sau biyu ya fi wanda ya fi alwala sau daya cikar lada in ya zamanto kowanne wato ya baiwa alwala haƙƙinta wanda ya wanke gaɓaɓuwan shi sau uku uku ya fi wanda ya yi sau ɗaya ɗaya ko sau biyu biyu matuƙar kowanne ya yi ta ala basiratin ne an gane ko kowanne inda ya yi ta ala basiratin to ba za ka haɗa wanda ya wanke gaba uwa sau uku ba da kuma wanda wato ya wanke ta sau biyu ba khasa tana irin wannan yanayi yanayi na sanyi yana daga cikin wato abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake shafewa kusakurai ta dalilin aikata su cika alwala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ala adullukum ala ma yamhu Allahu bi da khabaya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya rasulullah qala isbahul wudu'i ala al-makarih wato mutum ya cika alwallarsa a lokacin da ake cikin yanayin da ba a so a yi alwallah lokacin sanyi kowa yana shayin ruwa ruwa in dai ba dole ta maka ba ko abinci ka ci in za ka wanke sai kana tunanin yadda za ka yi dubara ko a cikin ɗaki ka yi dubara ka ɗan wanke ka ɗan shashashe dai to a lokacin a ga ka yi alwala kuma ka cika ta ka zo da ita cikakkiya to wannan za ta shafe maka kusakurai wa kathratul khuda ila al-masajid wa intizaru as-salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat fadhalikum ar-ribat kamar yadda ina ga wannan hadisin cikin muwatta malik a karatun mu na kwana kwanan nan dinnan mun karanta shi na'am idza ahkama zalika idan dai kyautata ma'ana ahkama atqana iza a tsakana zalika ma'ana idan ya kyautata wannan wankewar na'am falaysa kullun nasi fi ihkami fi ihkami zalika sawa'an malam yace walaysa kullun nasi sawa'an kullun nasi wato dukkan mutane ga baki ɗayansu laisa sawa'an ba daidai suke ba ba daidai suke ba ba za ka musu zubin gora ba fi ihkami zalika cikin kyautata wannan alwala ɗin wani za ka iya halitta mushi ya takaita akan wankewa ɗaiɗai amma wani in ka ga baja-baja tun shi za ka ce kai sai ka yi wanke biyu ne ka sauke farilla daga kanka saboda duk gabar da ga wanke ta so ɗaya kai kuma sai ka ci gyaran shi duk gabar da ya wanke ta so ɗaya to akwai matsala a cikinta to sai ka ce to ka raka biyu amma ka raka lissafi in kai biyu ka sauke na uku wannan ba farilla ba ne shi wannan a haƙƙin shi kenan wancan shi kuma saboda gangaram ne alaramma ne gwani ne a alwala kaga kowane bangare da ɗaya wanke shi amma ba inda ka ci gyaran shi sai ka ce to akar makallahu abin da ya sama da wanciya ɗaya ta biyu da ta uku duka wannan ba wajibi ba ne an gane ko ba wai yana nufin cewa kullun nasu lesa sawa fi ihkami zalika wajen girman jiki ba yana magana akan kulawa da alwallar da kuma yadda ake yin nata wannan su ne ba ɗaya ba wani za a kama ruwa a sami tak ya ƙare alwallar amma ka ci gyaran shi wani za a kama ruwa rabin sani amma ya ƙare alwallar ya bar saura a cikin sahanin kuma alwallar tashi tana nan daren da kan ba wani abin da zaka ci gyaran shi an gane ko na'am wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man tawadda fa ahsana alwudu'a thumma rafa'a tarfahu ila as-sama'i فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء نعم yace haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce zan Allah ya ce man tawadda'a dukkan wanda yayi alwala fa'ahsanar wudu'a ya kyautata wannan alwalla ɗin wato fa'ata biha kama a mara hullahu ya zo da ita kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya zo da ita kuma ya zo da ita wato irin alwalla ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ahsanar wudu'a ala atabi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa mustahabbatiha an gane ko thumma rafa'a tarfahu ila samai sannan kuma sai ya daga ganin shi zuwa sama wato ya daga kallon shi zuwa ga sama ya kallaci sama faɗala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wato ya faɗi wannan addu'ar kafin ya fara hira kafin ya yi surutu ce ashhadu Allah ilaha illallahu ina shaidawa ina tabbatarwa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba ya da abokin tarayya a sama ko a ƙasa ba ya da abokin tarayya a cikin zatinsa ko a cikin siffarsa ko a cikin ayyukansa ko a cikin sunayen shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kuma ina tabbatarwa haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wato bawa ne na allah shine mafifici daga cikin bayinsa wa rasuluhu sannan kuma jakada ne na allah Allah tabaraka wa ta'ala shine ya turo shi zuwa ga talikai ga baki ɗayansu to dukkan wanda ya faɗi wannan addu'ar bayan ya gama alwalla kafin ya tashi daga gurin da yake maza Allah ya ce futihat lahu abwabul jannati thamaniya za a buɗe mai kafofin aljanna guda takwas kafar aljanna guda takwas za a buɗe mai ita ya da min ayyaha sha'a wato ya shiga aljanna ta kowata kafa yake so da kowata kafa ya shiga an ba shi dama wato shi wannan aikin da ya yi bayan laifi nashi da aka kankare mai da aka zubar mai to kuma ƙarin ɗaukaka da ƙarin daraja shine aljanna wato kowata kafa daga cikin kafafe na aljanna tana gayyatar shi ya zo ya shigi aljanna ta wannan kafa an gane ko saboda ya gamsar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata abin da Allah ta'ala yake so wato yin alwala cikinsa akwai fada'il da dama akwai darajoji akwai kuma wato abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake kankare wa mutum na laifi ta dalilin alwallan nan wannan hadisin Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙare da da shi kamar yadda ya zo cikin sayo Muslim. Umar ɗan Khattab yana da kai wani abokinsa wanda kowanne daga cikinsu 'yan kasuwa ne. To amma Umar saboda ya san kasuwanci da zama a gurin manzan Allah ba zai haɗu ba. Wato gudu da sosa tsuwawo ba zai yi ba. Sai dai in ma a yi gudun in an tsaya a sosa duwawun ko a tsaya a sosa duwawun sannan a huce sai suka yi shawara da shi da abokin shi ya ce kai in ya yiwu yau ka je ka kasuwa ne in zauna duk abin da annabi ya faɗa idan ka zo da dare sai in gaya maka shi gobe ne in tafi kasuwa kai ka zauna a fadar annabi duk abin da ka jiyo a bakin annabi da dare in na zo sai ka gaya mai wa kunna na tunawabin nuzula haka ya ce yanzu yauman wa anzul yauman yau ya tafi gobe in tafi jibi ya tafi gata in tafi haka suke yi a kullum kullum saboda in aka ce a zauna a killace kai akan karatu to babu dakhal din da zai dinga shigowa babu abin da zaka dinga wato dan abin da zaka dinga korewa bakin ka guda kuma kana da iyali akwai nauyi a kanka kuma in ka ce za ka bazu ka tafi kasuwar to bayan da za a yi ka samu lokacin da za ka zo ka a lokacin ka ce malam kana sayan karatu kai daya lokacin da ake karatun kana can kasuwa to sai suka yi haka suka yi yarjejeniya da shi wannan mutuma yau in ya je gobe ya je to umar shi da ya zo shi ukuba dan amir da umar ya zo da aka faɗi wato wannan garaɓasa ta farko shi ne ya ce kai ya ce ba abin da ya fi wannan daraja ya ce akwai wata ma a gaba kuma shi ne ya faɗi wannan an gane ku hadisi yana da kwai ɗan tsawo kaɗan cikin sayo musulmi an gane ku to don haka duk wanda ya alwalla wato yana da garaɓasar wannan irin yadda idan mutum ranar juma'a ya saka dala ɗari cikin cikin mu zai samu jaka biyu da rabi ko to idan ya alwala ga rabasar da zai samu ita ce wannan ba sai ta ranar juma'a kadai ba alhamis asabar ladi litinin talata laraba wannan duka alwallar da ya ta safa ce ta rana ce ta dare ce ta marece ce duka yana cikin wannan garabasa din amma mutukar ya kyautata fa da sharaɗi annabi ya ce fa ahsanal wudu'a kal wanda lam yuhsinil wudu'a ya zaci cewa za a bashi wannan lada ɗin to zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wato fadala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yana bayar da ita ga wanda ya so kuma ita kuma fadalar shi wato yana yin ta ne ga bayinsa gwargwadon yadda ya ga dama ba wai gwargwadon yadda kai ka cancanta ba an gane ko a abin ba da yawan wannan ba ne ba da yawan ibada ba ne an gane abin ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne wani za ga ya fi ka yawan ibada ya fi ka yawan kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala a kullum to amma kuma kai kuma gara basa din kafi shi samunta an gane ko wani za ga kafi shi yawan ibada kafi shi komai amma kuma ya fi ka samun gara basa an gane wani za ga kafi shi samun duniya shi kuma ya fi ka samun lahira wani za ga kafi shi samun lahira shi kuma ya fi ka samun duniya haka ita rayuwa take to shine anan yace futihat lahu abwabul jannati thamaniya wato za a buɗe mai kahohin aljanna guda takwas ya dukulu min ayyiha sha'a wato ya shiga aljanna ta ga kowata kafa yake so daga cikin waɗannan kafafen guda takwas na'am وقد استحب بعض بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
to shikenan Malam ya ce wa ƙadista habba ba'adul ulama, haƙiƙa shashe daga cikin malamai na malikiya shine Ibn Habib, wa ƙadista habba Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama, wa ƙadista habba haƙiƙa ya so an ya ƙula bi itiril wudu'i. Wato, mai alwalla ya faɗi wannan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a bayan ya gama alwalla bayan ya faɗi waccar wato shahada ɗin sai ya ce allahumma ja'alni minat tawwabin ba zai ce allahumma aj'alni ba wato faɗar allahumma aj'alni minat tawwabina wannan akwai kuskure cikinta an gane ko idan ya ce allahumma ko ya ce ij'alni minat tawwabin wannan idan ya zamanto ya yi sakat tsakankanin Allahumman da kuma ija'alni amma in zai yi wasu wannan hamzatul wasul ce ana la tunṭaq fi wasatil kalima wa inna ma yunṭaqu biha fi awwalil kalima wa kanat hiyal mubtada wato ta kasance ita ce wanda za a fara da ita a farkon kalma to a wannan lokacin ne ake faɗinta ija'alni minat tawabina an gane ko ij'alni ala khaza'inil ardi kamar yadda ba za ka ce ba qala aj'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim to haka ba za ka ce ba allahumma aj'alni minat tawwabin an gane wannan mu kula da shi sosai za mu ga waɗansu suna faɗar haka allahumma aghfir lana wannan shi ma ba a faɗar haka wannan duka mutul wasu da ce allahumma aghfir lana warhamna ba za ka ce in za ka ce a kafir lana sai dai ka ce in kafir lana an gane ko wannan shine hamzatul wasli maksuratun da'iman illa fi alwal amru min yaf'ulu al madmum al ayn wannan ka'ida kenan wato hamzatul wasli a kowane lokaci ita wasali kasa take samu ibn ibnatu ism ga sunan dai kawai ka tafi kawai illa shi alwal amru min yaf'ulu sai al in ka ga al irin su as-sama'u munfatirun bihi al kitabu ar-rahman al dai kawai wal amru min yaf'ulu sannan kuma dukkan fi'ili amri wanda fi'ilinsa mudari ya zamanto yaf'ulu ne an gane ko misali daraba ya duribu to fili a wurin ya za ce ya duribu saboda fili mudari'insa ba a awon ya fulu ba ne to amma kharaja ya ruju sai a ce ne ukhruj an gane ku dakhala ya dukhulu udkhul a ba muna bayani akan nahau ba amma dai saboda wato abin ya kara fitowa fili karara wajen wanda suke cewa aj'alni min at-tawwabin saboda hakan din kuskure ne abin da yake daidai Allahumma ij'alni min at-tawwabin saboda hamzatul wasl ce idan za a fara da ita za a ce ij'alni min at-tawwabin ij'alni ba aj'alni ba an gane ko ko da an ga an yi alama a sama ko a wani abu na ta to wannan ij'alni ce an gane ko za a yi mata kasra ne wajen fada idan za a fara da ita Allahumma ij'alni min at-tawwabin Ya Ubangiji ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda suke masu yawan tuba, wato waɗanda duk a lokacin da suka aikata laifi za su dawo zuwa gare ka, wanda lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wato la yusirruna ala filihim alqabih. Wato ba sa tabbata akan aikinsu wanda yake mummuna. Da'iman idza hasala lahum dhanb yastaghfirun Allah to Allah ka sanya ni daga cikin waɗannan bayin naka wanda a kullum idan suka aikata laifi za su tuba zuwa gare ka saboda shi ɗan adam duk yanda yake ba masumi bane wato ya hasulu lahu dhanb a an gane ko sha'ura bidhalika aw lam yash'ur an gane to bayi waɗanda suke nagari su ne wanda idan laifi ya afku daga gare su ba wai lafuwar dauran ba suke su dinga kwane-kwane su ce su ba wani laifin da suke suna amsa sun yi laifi kuma su nemi gafarar Allah to Allah ka sanya ni daga cikin waɗannan bayin naka waja'alni minal mutatahhirin ya ubangiji ka sanya ni daga cikin bayinka almutatahhirina waɗanda suke tsabtata suke tsarkaka daga laifuffuka wato wanda idan suka yi wanka zai zamanto sun tsabtata daga laifin jikinsu ga baki daya wanda idan suka yi alwala wannan alwala din za ta kankare musu laifuffukan da suka aikata da waɗannan gababuwa kamar yadda mun karanta a cikin littafin watsako hadisin nan wato wanda ba su da laifi na'am
ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى مما أمره به يرجو تقبله, تقبله وتوابه وتطهيره من الذنوب
ما شاء الله مالا يتي ويجب عليه yana wajaba akan mutum musulmi wanda yake nufin zai yi alwala an yi amala amalal wudu'i ya aikata aiki na alwalla ga baki ɗaya wato ya yi alwalla ga baki ɗayanta ihtisaban lillahi subhanahu wa ta'ala saboda neman lada a wajen Allah to wajibi ne a kan shi ya yi alwalla wato saboda neman lada a wajen Allah saboda alwalla waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba sai an yi niyya cikinta ba waɗansu suna ganin cewa a'a za a yi niyya a wanda suke ganin cewa za a yi niyya saboda ibada ce wanda suke ganin cewa su kuma ba za a yi niyya ba saboda wato ma'qulatul hikima ce an fahimci hikimar da ta sa aka ce a yi ta saboda liyatanazzafa al'amdu saboda bawa ya tsarkaka kamar yadda tufafinka mai najasa idan za ka tsarkake shi za ka wanke shi ba sai ka yi niyya ba tunda ita ma ma'qulatul ma'ana ce ba sai an yi niyya ba an gane ko wannan bayanar ulama'i ne za'u bangaren abin da ya shafi a alwala sharaɗi ne a niyya ko ba sharaɗi ba ne waɗansu ce sharaɗi ne saboda innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa waɗansu kuma suka ce a laysa sharɗan laysa sharɗan niyyatu fil wudu'i saboda me suka ce li anna ibadatul wudu'i ibadatun ma'qulatul ma'ana wa kullu ibadatin ma'qulatul ma'ana ana za ga cewa ba wajibi bane niyya ciki misali mutum ya kawo maka ajiya ya kawo maka jika ɗarin shi ka ajiye mishi sai ya zo ya ce wane ina buƙatar ka bani wannan jika ɗarin tawa ya kai shi ka ce Allah kuma in yi na wasu an arfa idan ya kuma sahu kuma sai ka shiga ka ɗafi mishi to gashi ko kuma ka ci bashin mutum za ka biya shi an shar'in da sai kayan niyya su suka ce alwala ma haka ce an gane ko haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa amma waɗansu suka ce a'a idan ka yi ta a haka nan wannan ladan duka wannan gara ɓasa ɗin ba za ka same shi ba saboda shi aiki dole sai da niyya an gane ku ko da a lokacin da ka amshi ramce wajen badawa sai kai niyyar biya wannan niyyar da kai kana da lada a kai saboda ramce ka yi shi ne a lokacin da kake bukace da shi kuma ka maido shi a lokacin da Allah ta'ala ya baka abin ganin saboda godiya ga Allah akan ya tabbatar maka da abin da kai niyya din zaka yi lokacin da ka saka zaka mai da bashin to Allah ya hudda ka kunyar wannan abin ka samu kan lokacin ka kai an gane ko to wannan masala ce khilafiya wanda idan kuka karanta littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-maliki wato za ku ga wannan bayanin insha Allah ta'ala na'am lima amarahu bihi saboda abinda ubangiji ta'ala ya umarce shi bihi da shi wato na ikhlasi saboda Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin yarju taqabbulahu wa thawabahu wato shi wannan mai alwala yarju taqabbulahu yana kaunar ya dinga sawa a rai taqabbulahu Allah ta'ala zai amshi wannan aikin nashi wannan alwala din da yayi Allah ta'ala zai amshe ta kamar yadda yake baiwa wato dukkan waɗanda suka yi alwala cikakkiya lada mai yawa da kuma kankare musu laifi shi ma ya ƙaunaci samun hakanan ɗin. Watsawabahu sannan kuma ya ƙaunaci samun ɗimbin lada a kan wannan alwallar tashi da ya yi. Wata ɗahirahu mina zunubi bihi, sannan kuma ya dinga ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala zai tsarkake shi, zai tsabtace shi mina zunubi daga laifuffukan da ya aikata bihi. saboda wannan alwala ɗin da ya yi. Na'am.
Wa yushiru nafsahu anna zalika ta'ahun wa tanazzufun limanajatin limanajatin rabbihi.
Limunajatu?
Na'am. Limunajatin rabbihi.
Na'am. Malam ya ce wa yushiru nafsahu sannan kuma wajibi ne mai alwala ya dinga sanar da kanshi. wajibi ne a kan shi ya dinga sanar da kan shi anna zalika haƙiƙa wannan alwalla da zai yi ta'ahubun wato shiri ne zai yi tattali ne zai yi wata nazufin da kuma tsarkakewa jikinsa ne zai yi limuna jace rabbihi saboda ganawa da tattaunawa da ubangijinsa kamar yadda idan mutum zai tafi hira kaga da dare ne mahu amma za ga yayi wankan marece ya hau wanka in ya huto ya dan fifesa turare sai ya tambayi wani daga cikin abokan shi wai wannan shigar ya ne abokina ya ce a sai ba in ya dangula maka ya maka haka tai amma in ka ga yayi kurwa ya ce a ba wani wannan ya da zaka je ka gona to koda ka ji amsar magana shi a wannan lokacin to in Allah ya yarda lokacin da zaka tafi sai ka canza kaya to ɗan adam lokacin da zai yi alwala ya dinga sanar da kanshi cewa tattali ne yake kuma tsaftacewa jikin shi ne yake saboda zai gana da ubangijinsa kenan duk wani ado da ya kamata a ce mai alwala ya yi duk wani ado da ya kamata a ce mutum ya yi saboda ganawa da wani to ya zamanto adon nan ƙasa yake da adon da mutum zai yi saboda ganawa da ubangijinsa ya tsaya ya yi abin a nutse yadda in aka ce za ku je ko wata musaffa ko za ku kai wa wani sarki ziyara ko wani babban malami yadda za ka yi shiga in ka shiga wanka za in minti goma kake za a kayi minti sha biyar in ka wanke huskar ka kaɗan leƙa madibi ka ga akwai ɗan wata kojila kojila kaɗan sake gaggarzawa da kyau ka yi kanka ya ɗayi wani cabubu ka ɗan goge shi ka wanke shi ka sa soso ka sa sabulu duka dai duka saboda so kake in ka huto a ce wankan ka yayi fes to haka in zaka gana da Allah ka tsarkake jikinka ka gyara jikinka kai tattali da kyau wal wuqufu baina yadayhi da kuma tsayawa a gaban shi wal wuqufi baina yadayhi da kuma tsayawa a gaban shi mahaliccin nasa a gaban ubangijin nasa li ada'i fara'idihi saboda bayar da farillai na wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora akan shi wannan dan adam din an gane ko wal khudu'i lahu kuma saboda kaskantar da kai lahu ga ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan sallah din da mutum zai yi bin ruku'i da ruku'u da zai dinga yi wasu jodi da kuma sujada da zai dinga yi an gane ko saboda a cikin sallah wato waɗannan abubuwan guda biyu ruku'u da sujada a cikinsu ne wato inkisarul abdi da kuma tazalluluhu ya tabayyan wato a lokacin da yake tsaye dama za a ga waɗansu lokutan dama mutum a tsaye yake in ka je ka cikin hantsi kana so ka ɗan sha hantsi za a ga ka kame a tsaye ka yi fuska wani sai ya ce ma sallah ce kake amma duk wanda ka gan shi a ruku'u to ibada ce ba za a ga mutum yana tafiya da ruku'u ba sai dai in baya da lafiya irin kamar mutumin da ya zama to tsayuwa ta gagare shi ko dattijan da ya manyanta tsoho ya kai shekaru na alharin wato shekaru na manyantaka sosai irin shekaru sun tafi irin shekara gomiya tara shekara tasa'in da biyar da makamantansu wannan ya zama to tsoho ya durkusa to saboda fadar Allah da ya ce wa mannu amirhu nunakkisu fil khalqi ne amma inda zaka tambaya nan da shekara ashirin nan da shekara talatin ba haka yake tafiya ba yana wannan larura ce amma idan ka ga mutum a ruku'u sak gashi lafiyan shi kalau to ka san yana cikin ibada ne ka ga mutum a cikin sujada ka san ba a yin sujada illa lillahi an gane ko la tasjudu lishamsi ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون عبد الله بن مسعود الله تعالى ya kare yadda da shi a hadisi ya tabbata na shi cikin musnad na al-Imam Ahmad lokacin da Ja'far wato suka tafi wajen a sarkin habasha an gane ko da suka je wajen sarkin habasha a sarkin habasha in za a shiga wajen shi sai an yi sujada amma su da suka je ja'afar ya ce ku bar ni zan wakilci magana saboda ja'afar fasihi ne an gane ko ja'afar fasihi ne da suka je ya ce inda aka yi magana kawai ku bari ni zan ba da amsa farkon da aka tambaye su aka ce me yasa ba ku yi sujada ga sarki zai ce inna la nasjudu illa lillahi azza wa jalla ba ma yin sujada sai ga Allah madaukakin sarki lam nu umar bis sujud illa lillahi azza wa jalla ce inna allaha ba'atha ilaina rasulahu ce wa kunna ya ce wa min ƙauru kana ya akulu da'ifu min alƙawi a kana ya akulu alƙawi min da'if wa wa wa wa na zalibu kaza wa kaza wa kaza hadisi yana da tsawo dai wato ya shinhuda magana mai kyau wanda da ƙarshe shi wato sarkin habasha ashamutu ya tambaye shi ya ce hal ma'aka she'un min ma ja abin nabi sallallahu alaihi ce a wajenka a tattare da kai akwai wani abu wanda annabi ya zo da shi daga wajen Allah ya ce ƙwarai ku ya ce ya ƙirahu alayya faƙara alaihi sadaran minka fahaya ayin sad ya karanta mai waɗansu ayoyi na farkon suratu maryam kawai sai a ga malam ashamutu ya hushe da kuka duka wato 'yan fada suka hushe da kuka da ƙarshe ce wallahi inna haza wallazi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahida yace tabbas wannan gaskiya ne yace da kuma a ce ina can gurin annabi a yanzu yace wallahi da ni zan kasance ni ne wanda zan doki takalma shi an gane ko to saboda ita sujada ba a yin ta sai da sai sai da Allah subhanahu sai ga Allah subhanahu wataala duk wani wanda aka mai sujada duk wani wanda yayi sujada ya sani ko bai sani ba ya san da cewa ya aikata abin da addini bai yadda da shi ba an gane ko saboda wannan shirka ce yi wa wani sujada shirka ce Allah subhanahu wa ta'ala bai amsar wannan an gane ku law kuntu amiran ahada an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haddihi alaiha aw kama qala alaihi salatu wassalam a hakanan kuma ruku'u durkusawa irin wanda take da tsarin ruku'u ita ma wani addini na musulunci bai yadda da ita ba saboda anas dan malik yace mun tambayi manzon Allah ar-rajulu yalqa akhahu ayanhani lahu qala la mutum ya hadu da dan uwan shi a titi ya sun fiya mai manzon Allah ce a'a ba zai mai irin wannan sun fiyar ba da ruku'u da sujada duka na Allah subhanahu wa ta'ala ba a yin su ga ɗan adam an gane ku fa ya'malu ala yaqinin bizalika wa tahaffuzin minhu fa ya'malu wato yana yin aiki yana yin alwala ala yaqinin bizalika akan yaqini akan tabbatarwa bizalika da wannan abin da zai samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na lada da kuma amsar alwallar tashi da tsarkake shi daga laifuffuka wata haffudin fihi sannan kuma wato ya dinga yin aikin nan na alwalla halin kasancewar shi yana mai shiga taitayin shi cikin alwalla din wato ya zamanto yana cikin shiga taitayinsa cikin alwalla fa inna tamama kulli amalin bi husnin niyyati fi malam yace haƙiƙa cikar kowane aiki kowane aiki daga cikin ayyuka to cikar shi yana tabbata ne da kyakkyawar niyyar da mutum ya yi a cikinsa saboda wani aikin idan ka yi shi za a ga mun yi aiki kala ɗaya da ni da kai amma kai ka tashi da lada goma ne in tashi da lada uku ko lada biyu saboda a ciki an samu bambancin niyya ko ya zamanto aiki sallah mun yi a masallaci ɗaya wani ya samu kashi goma cikin goma san fursan wani kaga ya samu biyu fursan kashi goma cikin ɗari wato kashi ɗaya cikin goma kenan wani kaga ya samu kashi uku cikin goma wato kashi talatin cikin ɗari kenan to wannan ibada kyakkyawar niyya da mutum ya yi ta da ikhlasi da kuma mutaba'a da yayi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan shine zai sa ya samu lada mai yawa ba wai yawan ibadar ba yawa ba kyau wannan shirye ne an gane ko duk ibadar da ya zama toga ta da yawa a matsayin kamar ibada ce kake amma kuma ka saba wa doka ta annabi wallahi ba ibada ba ce saboda ibada abin da ake cewa ibada shine ka yi abin da Allah ya shar'anta yadda annabi kuma ce a yi shine ibada amma ka yadda kai kake so da sunan wai za ka nemi kusanci a wajen Allah da wannan ibadar taka ba zai yi ba an gane ko a ibada akwai wanda take mahaduda ce akwai kuma wanda take ghairu mahaduda akwai wanda an iyakance ta da wani lokaci wanda yake sananne ko kuma wanda ba iyakance ta ba a kamar wanda ba iyakance ta ba na'am as-salatu ala nabi na'am ibada ce ghairu mahduda kai wa salati kai wa ma'aiki alayhi salatu wa salamu salati ba ce idan ka kai adadi kaza ka tsaya ba ba iyakance ta ba wannan gairu mahduda ce wato idan mutum zai dinga salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu a kullum in zai yi salati dubu wani ya yi dubu daya da da dari biyar wani ya yi dubu biyu wani ya dubu uku ba wani wanda zai cewa wani bai kyauta ba an gane ko ibada ce wanda ke gairu mahduda yawan salatin ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai sa ka kara matsayi da yawa shi yasa a karatunmu na mustalahul hadith wato al'imamu ahmad ya ce idan har alfirgatun najiya ba a sahabul hadith ba ne ce fara'a da rimanhu in dai ba su ba ne a sahabul hadith saboda yawan salatin da suke yi wa annabi duk hadithi ɗaya da za ka biyo kan shi za ka ja ce ɗala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko kala abu hurairata fa inna rasulallahi fa'ala kaza ko wani abu makamancin haka to kaga za ka yawaita salatin annabi to duk wanda yake yawaita salatin annabi to shi kuma duk wata buƙatar shi ta nan duniya za a isar mai da ita an gane ko wannan ibada ce gairu mahduda to wace ce ibada mahduda na'am na'am ka salati kama abin da ya shafi sallah ibada ce mahaduda wannan wa khasatan sallah ta farilla ibada ce mahaduda inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallar asubahi mutum ya jinkirta yin ta da gangan ya bari sai bayan rana ta hutu ya tashi akwai wanda malaman da suka ce ba za a amshe ta ba saboda ya fitar da ita daga cikin lokacinta da gangan wanda zai barta da gangam ya sha bambam da wanda zai barta akan mantuwa ko kuma yana barci an gane ko mai mantuwa da mai barci an musu ranguma in suka tashi za su rama ta an gane ko wannan bi ijma'il ulama saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ce man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratu an yusalliha idza zakaraha la kaffarata laha illa zalik thumma talaqa lahu ta'ala wa ajimi salata bi dhikri amma man tarakaha amdan biduni udhrin wannan fa qad ikhtalafa al ulama fi hukmi wadan suka ce yastaghfirullah ta'ala fa inna hu idza sallaha fa inna Allah ta'ala ya taqabbalu Allah ba zai amshe ta ba saboda ya fitar da ita daga cikin lokacin ta da gangan wannan ibada ce mahduda an gane ko azumi bayan rana ta fada a ce ka sha ruwa ka ce a'a sai bayan na dawo daga isha'i wannan ba lada za a kara kanka za a kara kanka da shi an gane ko wannan baya daga cikin ka ce wai kai wani wallahi zuhudu da ne shi shi kaga mu mu dan gaugawa ana wacce rana ta fara ana fara kiran sallah mu muke shan ruwa amma kuma shi kaga bai ma damu da abin ba sai ya dawo daga isha'i ga ya zo shi ya sha ruwan shi a wannan kafin Allah ba mu hali irin naka wannan ya saba wa doka saboda ma yake alaihi salatu wassalamu baya haka baya daga cikin da'a wato yin ƙarin wannan ɗan kaɗan ɗin abinda annabi yake shi ne alwisal shi kuma alwisal annabi ya hana wannan al'umma daga yin saboda lishafakati alaihim saboda tausayinsu wannan ita ce ake ce da ita ibada wanda take mahadu duk ibada wanda take mahaduda mutum in yi ƙari a ciki Allah zai watsar mai da kansa am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك